إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل وسم وطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله اما بعد فيا عباد الله فان الكثير من الناس قد ابتلي باكل اموال الناس بالباطل بطريق كثيره ووسائل متنوعه وما ذاك إلا بضعف الإيمان أو عدم الإيمان ولذلك يقدم الكثير من أموال الناس على أكل أموالهم بالباطل وهذا العصر عصر غربة الإسلام وعصر قلة العلم وغلبة الجهل مع غلبة الطمع في الدنيا والحرص عليها وقلة المبالغ بعقوبات الآخرة والعقوبات المعجلة ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد أوضح المشايخ رحمهم الله تعالى أو جزاهم الله خيرا الكثير من أمثلة أكل أموال الناس بالباطل ويبنوا حكم ذلك فتارة يكون ذلك ظاهرا كالنهب نهب الأموال بالقوة كما يفعله قطاع الطريق والمتكففون وكما يفعل الغاسبون في أموال الناس جهرا وذلك من أقبه أكل أموال الناس بالباطل لما فيه من العدوان الصارخ والتجبر على الناس والظلم لهم جهرا ومن ذلك ما يكون في الخفاء كالسرقة أو السرقات وأنواع الخيانات والغش وكل ذلك والعياذ بالله من أكل أموال الناس بالباطل وفيه ما فيه من الوعيد عباد الله فإن, فإن ظلم الناس والتعدي عليهم من أقبه الكبائر ومن أعظم الذنوب والمعاصي ومن أدلة هذه القول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن ترار منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب الناس في العرفات وفي منى يوم العيد عند اجتماع الخلق العظيم يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا فيقول ألا هل بلغته فليبلغ الشاهد الغائب فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يشهد رب عليهم أنه بلغه عباد الله فإن أكل الحرام والأدوان على الناس فيه فيه شر عظيم والفساد الكبير والإكلال بالأمن وجعل الناس في خوف داعم والتعب داعم وقال تبارك وتعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وقال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير فهذا يبين عظم خطر الظلم في اموال في, في الاموال والدماء والاعراض والاجساد ويقول عليه الصلاه والسلام اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه عباد الله اكل اموال الناس بالباطل كالطرق على الأفراد عظيم وفساده للمجتمع كبير ما وقع فيه امرؤ إلا ومهكت منه البركة في صحته ووقته ورزقه وإياله وعمره وما دنس به أحد إلا إلا وحجبت دعوته وذهبت مروعته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء منبته وقصر في الدنيا وفي آخرة داء خطير عباد الله يسبب الهلاك والكسران للمجتمعات للمجتمعات ويفسد الأحو... ويفسد أحوالها وينشر الظلم فيها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أقول ما تسمعون إن صواب فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da ƙasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada bawon allah ne manzon allah ne ya zo wa duniya da alkhairin da babu kamarsa wanda ya bi shi ya tsira wanda ya kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai allah subhanahu wataala a samai da ƙasai muna shaidawa annabi muhammad bawansa ne ko manzonsa ne musani ya yan uwana cikin addini babu zance mafi zama gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shirya da ta kai shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shari fiye da abin da aka kagaya cikin addini wanda ke amsa sunan bidi'a dukkan bidi'a bata ce dukkan bata makomarsu zo ga gidan wuta allah ta'ala ya tsare mu gaba daya bayanin ya yan uwana masu albarka yau muna yin juma'a wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rajab shekarar hijira yau 1444 kutubar mutu yau a wannan musallaci namu mai albarka na usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamu da kafi bayan fasu nan fadar jihar gobe za ta yi magana game da nau'o'in cin dukiyar mutane da barna wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya haramta wannan a gurabe daban-daban cikin alkur'ani kuma ya faɗi illar hakan da haɗarin hakan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a hadisai masu yawa game da illa ko haɗari na cin dukiyar mutane ba da yarda su ba ta hanyar barna ko zalunci musani ya yan uwana al'amarin dukiya al'amari ne mai girman gaske ta abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa duwanda yake bibiyar shari'a da alkur'ani to zai ga Allah ne bar ɗan adam ya tsara dukiya da kasa ba dukkan wani al'amari da Allah ya ce za a yi da dukiya to agalab shi ne ya tsara da kansa musamman abubuwan da suke zama wajibi a rayuwa mu ɗau al'amari na rabon gado idan mutum ya mutu shari'a ta zayyana wa'ansu daga cikin makusantansu za su gaji shi abin da ya shafi 'ya'ya inda mahaifa da mahaifa da matan aure ko matan aure da abin da ya kama da wani to Allah da kansa ya tsara yadda za a raba dukiyar mamaci zuwa ga magadansa ɗaya bayan ɗaya Allah bai bar kiyasi ko ijtihadi ya yake wani bangaren da kansa ya saukar da nassi ga yadda za a yi ga yadda za a yi idan mun ɗau al'amari na sadaki da za a ɗaura aure wa mace to sai Allah ya ce dukiyar sadakin ga wanda za a bawa ita wa atun nisa a sadukati na nihila shi sadaki Allah ya ce wata kyauta ce da Allah ta'ala ya bewa mata tasa ce da kansu a ba su gane su da ya zo magana ta bashi wanda zai higa tsakaninmu a matsayinmu na yayin adam to sai Allah ya tsara bashi da kansa ya yi aya mafi tsawo a ƙorani gaba ɗaya ya yi wallazi na amonu iza ta dayantun bidaini ila ajalin musamman faktun ya tsara duk yadda mu'amalar bashi za ta kasance a rubuta a sa rana a sa lokaci a kafa shi don domin kada kafar mu ta zabe a kan mu haɗiye ko mu lankwame dukiyar wani ba da yadda ba saboda haka allah ya sa wannan ka'idojin idan mun zo al'amari na zakka da kansa ya ce ga yadda za a yi kuma ga wanda za a bawa da kansa ya tsara komai dukiya sai ta kai nisabi in ka fitar ga wanda za ka bawa ga wanda za ka bawa allah da kansa ya wanda sa wannan kadai ya isa ya mu taka mu taka wa rayuwar mu burki irin yadda muke neman duniya a makance a wannan lokaci duk abin da ya zo wa mutane a yau su kawai abin da za su duba me za su samu to wace hanya za su tara dukiya ba su kula da wace hanya ce shari'a ta abinci domin hadarin dukiya ya uwa ta kance amma akwai kashe wanda Allah ya haramta mu ka nemi dukiya da gumi da wahala ta halal to sai Allah ce kar kai almubazaranci idan kai almubazaranci Allah ba zai kyale ka ba innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin idan kai almubazaranci da dukiyar ka to kaga madan uwan shira kuma shedan ne butulci ne ga ubangijinsa kaga taka ce halal ce amma Allah ya sama iyaka ya sama ta kafatsar da yazo wajen ciyarwa yace wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika qawam bayin Allah ibadu rahman idan Allah ya ba su dukiya za su ciyar ba sa israfi ba sa wuce gona da iri sannan ba sa qaur sana sabu matsaya tsakanin kansu duk qur'ani ne ke ba mu wannan labarin saboda ka yi kokari mu san irin hanyar da zamu nemi arziki mu san hanyar da zamu nemi abincin da zamu sa a bakin mu mu san irin hanyar da zamu nemi sutura da zamu lanka yawo Allah bai daka nemi dukiya ta kowace hanya ba ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ati ila nas zaman la yabani nas bi aina aqdul mal au kama qala alaihi salatu wasallam amin halalin am haram yace a kowane lokaci zai zai kewa mutane mutum baya tunanin ta ina zai samu dukiya ta haram ne ko halal bai dawo ba wannan ba da wasu ba to saboda haka wannan kutuba ta mutu yau za ta yi bayani kaɗan daga cikin irin wannan hanyoyi wanda Allah ta'ala ya haramta ka nemi dukiya ta su ballanta na ka ci ballanta na kuma ka tara ballanta na kuma ka tafi ka bata ta zama ma nauyi da arare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci loma ɗaya ta haram har wata jiki tsokar ka ta fito jikin ka yi kyau ya yi bulbul to wannan tsoka ɗayan da ta fito sanadiyar haramu ta ce za ta yi maganin wannan tsoka kullu lahamin nabata bi sutin fannar ulabi hadisi mai inganci manzon Allah ya faɗa saboda shi yasa yake cewa kada mi sha'awar azzalimai kada mu wa karkata gare su wala tarkanu ila alladhina zalamu sai ce fata masahumun nar ka sha'awi azzalimi ma ka sha'awi zalincin sa to Allah ya ce akwai wuta za su shafe ka Allah ta'ala ya tsare bayan Allah mu sani cewa da yawa daga cikin mutanen yau sun jarrabi kansu da kansu da cin dukiyar mutane ta hanyar barna wannan su suka jarrabi kansu da kansu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi sun jarrabi kansu sun kwallafa rayuwarsu dole sai sun ci dukiyar ƴan uwansu da barna wani ta hanyar kwace da ƙarfi wani ta wayo da dibara wani ta shubuha wani ta yaudara da sauran makamantan wannan hanyoyi sun jarrabi kansu sai hakan ta faru gare su bitariƙin katsira ta hanyoyi masu yawa wa wasa'il mutanawwi'a da hanyoyi wanda za a dinga sabunta su wannan in ta toshe a kullo da wannan wannan an ta kare a kullo da wannan dole shedan iya musu jagora ke sun ci dukiyar yan uwansu da barna wannan malamai suna cewa babu abin da ya ja wannan illa ta aflima raunin imani idan mun duba rayuwar sahabbai akwai sahabin da ya mutu jamfa irin wannan da muke sawa bai fi kwaya biyu mallaka a duniya wani ma an ce kwaya ɗaya ce wani sahabin ya mutu ko ɗani ɗaya a bayan ƙasa ba da shi wani a masallaci rayu da ya mutu ta bai ya koma ga Allah amma baka taba ji sun yi haɗinci ba baka taba ji sun yi kwaci baka taba ji sun yi yaudara da su dukiyar wani ba sa yi kaga wannan ya suna da ƙarfin imani domin sun tsarewa kansu faɗawa cikin haram mu kuma yau ɗin ga wadatar ga akwai ɗin ga rufin asirin amma mun ƙwallafa wa kanmu sai mun ci dukiyar junan mu da ta hanyar kasuwancin da ya haramta ta hanyar zalunci ta hanyar rashawa da hanci ta hanyar riba da abin da ya kamata ta hanyar cuta da algus da daha'inci da nau'o'i daban-daban daban kowa a hanyar sa ya san abin da yake sai mu yi kokarin mu kiyaye wa'ansu ma sun ce imanin ne gaba ɗaya ya kaura babu shi wali za yi kaddimul kathiru minan nas ala akali amwal nas bil batil yasa jama'a da yawa suka kiba a cikin dukiyoyin junansu da barna musamman a wannan zamanin da in kana wa'azi a irin wannan gaban sai kamar bakon abu ne ba musamman a wanda zukatan suka yi suka yi tsatsa suka dade idan kana cakar a ci haram a kiyaye to sai wani ya dauka ba bakon abu kake fada wani abu ne daban wanda ba san da shi ba zamani ya kure musu wa asaru qillatul ilm kuma lokaci ne na karancin ilimi a aikace kenan ga ilimi a rubuce ga ilimi a littattafai ga ilimi a ka amma aiki da shi yayi karanci yi za su ke masa asaru ƙillatul ilm akwai ƙarancin ilimi ma'ana ba aiki da shi kenan wa galibatul jahal lokaci ne wanda jahilci ya mamaye al'umma kaga ɗan adam ya sani amma ya take wani kuma yi ne zaɗi ne jahilci akwai jahilci mai falan ɗaya akwai mai falan biyu jahilci mai falan ɗaya shine ka san abu amma ka take kafa ka yi shi to wannan shari'a tana kiran ka jahili domin ka jahilci hukuncin sa gobe alƙiyama inda ka san hukuncin kayan da ka gamsa ba za ka aikata wannan kamar kullum muna buga misali abin da ya shafi harkar cin riba sama da shekara 35 ko 40 kungiyar izara take wa'azi kan kar a ci riba kar a ci riba wa'azi sosai ake akan kada a ci riba akwai hadarin ta daga cikin gingima gingiman laifin riba manzon Allah ya ce Allah ya ce duk maci ribe shirya za su yaki da Allah da shi da Allah da manzon Allah suna gefe shi maci ribe iya gefe fa'dhu bi harbin min Allah wa rasulih Allah ya ce ku shirya za mu yi fada tun kafin ɗan adam ya fara ma sanin me zai da neman ku yake wannan wazo kuma iyaye shi a kunnansa kuma bayan nan an ɗora mabiya mabiya mabiya har yau ana yi ilayi na azam amma haka bai ana mutane ce da ka je ga yadda gudanar da kasuwancin bayan akwai abin tausayi a ci mutum Allah ya mayar kun asiri wani har ya mutu wani cinye dukiyar da Allah ya masa amma iya iya iya cire ba dan abin da bai ta kara ya karya ba zai jawo mai halaka kuma manzon Allah ya ce riba tana da kofa sama da 70 da wani kankanuwar kofar riba shine mutum kamar ya kwanta da bujatu masa hadisi mai inganci manzon Allah ya to in muna da imani muna da hankali mutum zai jefa kansa wannan hadari zai jefa kansa a wannan hadari to amma yanzu wannan bai damu ga mutane bai damu ba saboda ka wannan ya jawo fitintinu da yawa irin abubuwan da suka tashi a cikin al'umma na rashin albarka da ɗebewar kunya idan al'umma da kuma kwaɗai ya yawa a wani lokacin galibatu taba kwaɗai mutum iya da yadda zai amma iya kwaɗai dukiyar wani kullum iya lankaya rayuwarsa a jikin wani iya ganin shi na san zai ɓoye amma zai je kwaɗai fin wani ya samu nasu ta rayu a gani biya wasu faɗa wannan wajen kwaɗai ya yawa a wannan rayuwa walhirsu alaiha da kuma kwaɗai a kan rayuwar duniyar gaba ɗaya wa illatul mabala bi uqubatin zata direcin ko in kula da watsi da abinda Allah ya ajiye na uquba a lahira gabar irin wani abubuwa wal uquba al mu'ajjala da kuma uquba a duniya can dan duk maciyin haram ka kyale ka zuba masa ido kafin ya mutu sai Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya tarbe shi don abara yushi wala hawla wala quwwata illa billah musani ya yanwa malamai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sun yi bayani akan misalai na cin dukiyar al'umma da barna wanda Allah ta'ala ya haramta kuma sun gina hukunci-hukunci a kan wani lokacin hakan tana kasancewa a fili zahira haka wa'ansu mai da cin dukiyar mutane da barna a fili kamar kwace da ƙarfin tsiya a kwacewa mutum dukiyarsa da ƙarfi kaga wannan zahir ake yi ko abin da ya shafi fashi da makami ko abin da ya shafi kidnapping da sauransu karara ko yan fashi da makami su dura gidan mutum su taje shi sai dauko dukiya ya bazu ko su kashe shi da a cikin masallata fa masu kiran sallah masu azumi suke wannan ko a tare ka dauko wuka a cikin gawa ya ko abin da yake aljin waka ba duk wannan iya faruwa a cikin al'umma kuma shine nau'i mafi hadari a cikin nau'o'in cin dukiyar mutane da barna kamar yadda masu kwaci akan dukiyar mutane suke a fili kan ragaci wa haza min aqbahi akali amwal nas bil ba wani iya cikin mafi munin fiska ta cin dukiyar mutane da barna domin a ciki akwai al'udwan akwai wuce gona da iri akwai asare akwai kururuwa da zaka samu tun yayi ba da haƙƙinsa ba wata jabburu alal nas da kuma zalunta mutane da kun karbi akan su wa zulm jahara wa zulm wa zulmihim jahara da kuma irin zalincin da zaka musu karna a fili ba ba kunya ba tsoron Allah wa min zalika ma yakunu fil kafa akwai abin da yake a boyewa ake amana cin dukiyar mutane ta wannan hanyar a boye ne ba irin wacce fiskar bane da ake yi a fili kasariba ko kasariba kamar abin da ya shafi sata mutum baya nan a tsallaka a haura ko baya nan a balle mai shago ko baya nan a je gonarsa duk dai da sauransu wa anwa'il khiyanat da nau'o'in ha'inci ha'inci wanzu da yawa sun mai da shanyar cin abinsu tuwalagish da algus mazan Allah ya ce man kashana falaisa minna duk wanda ya algus don ya samu ta dukiya ta dan ta wani ɗan'uwansa ba da haƙi ba to almanzu Allah ya ce ba ni ba shi ba ya tare da ku Allah ya ce ya yi wa nabiya wa ma kan nabiyin an ya gulla wa man ya galu ya ce ba zan yawan riya duk wanda ya gulul ya ci gulul dukiya da ba ta sabata zai zo zai zo da ita akan sabuwar kiyama wanda ba din nasin alƙurai ne ke gaba ya ‘yan kwana masu albarka mun wayi gari a ‘yan kwanukan nan mun tsinci kanmu cikin jarabawa da kowane mai hankali ya gane wani imma musulmi ne imma arna ne to abin ta kai ci maimakon mu musulman mu rungumi wannan jarabawa da irin yadda Allah ya ce dukkan wata jarabawa in ta zo mu fi a yadda Allah ya ce mu bi a cikinta sai mu samu lada sai Allah ya yarda da mu kuma sai Allah ya mana canji mafi alkai to sai muka yi amfani da wannan damar wa amsa da yawa daga ciki da yawa wannan ba shi ne faru ba da yawa muna mai da jarrabawa kuma hanyar cin dukiyar al'umma da barna ita wannan jarrabawar ta ji wacce girma idan kun kula ƙasar nan mun samu jarrabawa na insecurity rashin tsaro da zaman lafiya wasu gurabe wa'azu sun mai da wannan hanyar cin dukiyar mutane da barna su fake da tsaro amma su cinye dukiyar mutane da farla misalai duk sun gabata akan wannan a wannan kasar an yi corona shekaru baya da suka wuce kaɗan to a wannan kullen corona wa an su mai da wannan kullen hanyar cin dukiyar mutane da farla sun mai da shi haka sun karɓi cin hanci da rashawa sun yi abin da bai kamata ba domin cin dukiyar mutane da farla to gashi yau an zo an yi canjin kuɗi a wannan ƙasa abin takaice da baƙin cikin wallahi yadda wani ya mai da hanyar cin kuɗi a yau ƙwarar ya mutu da talauci ya ba da kariya kansa a yau ake samun masu cinikin kuɗi da kuɗi ba kuɗi da kuɗi in dai musulmi ne komin jahilcin kasa wani haramu ne ka ɗausa a ɗautsohon kuɗi a baka da ƙari ka ɗausa ban kuɗi ka bayar a wannan rayuwar yau da ce ana yi a wannan ƙasar da ake kiran sallah biyar ake azumi ake la'ila illallah ta zama hanyar cutar ɗan uwanka na ga mutum da idona ya ce ya je an baci naira biyar a kudinsa na banki amma sai da ka ɗauki naira hamsin. wannan naira hamsin ɗin mai matsayinta a dokar da ya kafa babban bankin ƙasa ba ita ce a dokar da ta kafa bankunan 'yan kasuwa babu wannan a ce aina muka samu ta ko musulmi ne ba shi kuma shi musulmi ne naira hamsin ya bar aka baci naira biyar. a wannan ƙasar a wannan yankin zanwa ke ka ba da naira dubu goma ka tura a waya a ɗau naira dubu tara kashi a baka ka ɗau naira dubu hamsin ka bayar a waya a ɗau naira dubu arba'in a daddiyar a girko a baka dubu ɗayan nan dubu biyar ɗin nan dubu hamsin ɗin can me za ta yi ma a wannan rayuwa abin tambaya baka taɓa rike irin su ba kuma wallahi wani abin da zama tarihi nawa aka yi an yi wanda ya fi wannan ma ya zama tarihi kuma wannan ma ku zuba masa ido zai zama tarihi kuma nauyin da ka ɗauka a kanka waye zai sauke ma idan an je lahira wa zai taimake ke zo ma wannan nauyi ko lahiran da ake faɗa wasa ce a wannan ƙasar fa shekaran jijiyar laraba wani bawan Allah yake samu na cewa ya je gidan mai an kura mai mai zai biya sai ce transfer zai ko zai ba da ATM a ɗauki domin babu kashi a mutane ya suka ce a wasu ba su karfa da transfer ba su karɓar ATM sai kashi ko in ba ilimin ya tafiya sai da ya koma gefe sai ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan mai ya same shi ya ce alhaji Allah kai haƙuri wallahi oganmu ne aka ka yan pos sun kama yi kuɗi sun ba cin hanci ya tara musu kashi a din naira dubu ɗari za su bai dubu goma ita shi yasa ya ce ba zai karɓi taransifa ko atm ba sai dai an ba shi kashi domin ya tara kuɗi su zo su siya su ba shi a wannan ƙasar ake wannan wannan bai wannan canjin kuɗin bala'i ba wallahi ya fi shi bala'i duk takurar da zamu da talaucin da zamu shiga ya fi alkhairi akan ka cire ba ta naira daya akan ka ci haram ta naira daya ka mutu da talauci ya wannan kun manta da kissa na Abubakar radiyallahu anhu wanda an ce wani bawan sa yaji yayi aikin kodago ya ya sa lomo a bakin sa yake tambaye sa ina ya samu sai ce wani aikin bokanci yayi tun lokacin jahiliya yanzu aka biya shi kudin yana siyo mai abin da zai ci an ce da ya mamuka hannunsa auye sai da ya amai ya amayo kan abin da ke cikin sa har yake ta da na san da lomar da za ta fito da raina gaba daya wallahi sai na fito da ita akan na jewa Allah da lomar guda ɗaya ta harba jikina duk wannan karatun an riga an yi shi ina za mu kai wannan bala'in a rayuwa ina za mu kai ɗazun nan wani yake samu na cewa akwai wani a kasuwa suna taimakon sa aka iya ɗan kakkam su ba shi kuɗi ya je ya siya da mutu da shi daga baya ya samu labarin a kuɗin da suke mai siyarwa yake sai da kuɗi yake a kasuwa ya tara naira miliyan ya je nan ya karɓo dubu ɗari dubu ɗari biyu in ya ba da miliyan ɗaya sai ya bani dubu hamsin ko a bani dubu ɗari ya mai da wannan kasuwa har ya ce ya ji labarin ce wane ka ji tsoron Allah ya ce wallahi shi ba shi da kuɗi kwana nawa bai samu kuɗi ba musulmi ne mai sallah yake faɗar wannan bala'i ina za mu kai da wannan bala'i yasa in Allah ya jarrabe mu kan mu zargi kowa in Allah ya jarrabe mu kan mu zargi kowa jarrabawa Allah ya ce sai ya jarrabe mu Qur'ani ya faɗa mana wannan to dan me ba za mu haƙura da jarrabawa ba in mun ce ba za a jarrabe mu za mu kare da ƙur'ani ne za mu kare da manzon Allah ne ko min fi annabawa ne da Allah ya jarrabe su da nau'in jarrabawa fiye da wannan kuma suka jure suka yi haƙuri Allah ya sa suka ci jarrabawa dan me ba za mu jure jarrabawa ba sai mutum ya jefa kansa cikin haram cikin abin da zai wuce kirga mai kwanaki zai wuce in ma bai wuce ba za ka mutu in ma baka mutu ba duniya za ta tashi duniyar babu tabbas a kanta to al'umma da yawa sun jefa kansu cikin wannan hadari sun jefa kansu cikin wannan bala'i a yau da ciya wa'ansu kuma sun mai da wannan hanyar hanyar cutar mutane amma ta ransu ba ta boki a sai kayan kaza amma ta ransu ba amma ta boki kaga alal ya shigo kuma mukun wa'ansu mai da wannan hanyar cin dukiyar mutane da barna da sata duk al'ummar musulmi sun iya wannan sun kware a wannan kuma wallahi in dai da irin wannan zamu tafi wahala ma idan mu ƙara shiga gaban ta ban ba ta ba kuma duk abin da muke so na canji da juyi Allah ba zai mana shi tunda daga cikin ka'idar Allah ya karbi alwarka sai ka kame daga cin haram manzon Allah ya ce in kana cin haram kana sanya haram kana kaza to fa annayu sajabula duk addu'ar da muke muna matsi Allah ya canja Allah gyara wallahi ba zai ba ai ai da yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da yace ujibu da'watad da'i za'an sai ce fa laysa jibuli sai kun amsa kira na inji Allah to zan amsa muku har in son canjin muke da gaske bala'i ya yi yawa ta ko'ina musiba da bala'i to mu gyara kawo mu kame daga cin haram mu zama mutane kirki masu amana to allah sai dubu zuciyar mu mana abin da ya fi alkhairi a rayuwa amma matukar za mu tafi da wannan mu mai da dukkan jarrabawa hanyar cuta dukkan wata jarrabawa hanyar cutar mutane wallahi tallahi ba za mu ta daga wannan bala'i ba kowa ya tabbatar da wannan a ransa idan har da gaskenke muna nema mu fita daga wannan mu samu sauki a gun Allah mutum da rayuwar inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim musani ya kuwa na masu albarka irin wannan yazo cin hanyar dukiyar mutane da ha'inci ha'inci kala kala yaro ya tutu uban gidansa uban gida ya ha'inci yaronsa mace ta ha'inci miji miji ya ha'inci mata waye ha'inci wani waye ha'inci ha'inci ta ko ina inda ma ba ka zaton ha'inci ya fada to ya fada wannan zamani domin lalacewar da rashin kula da shari'ar mu da kuma gishu alkus a cikin harkar kasuwanci wannan duka ya uwa iya cikin siffar cin dukiyar mutane da barna wal iyaz billah wa fihi ma fihi min alwa'id kuma karka ce ka ci lalai a duniya wallahi baka ci lalai ba wallahi tallahi baka ci lalai ba in dai irin wannan hanya ce hanya samun kudin ka kai kuka tun daga yanzu kai kuka manzon Allah ya ce duk mutumin da ya je lahira da naira ɗayan wani naira ɗaya sai an ɗauko sallarsa ko azumin sa an biya shi naira ɗayansa da ita gobe kiyama ko naira dubu ɗari nawa ka samu ko naira miliyan nawa ka samu ta hanyar da bai dace ba ta cuta da alkus to kana musu sallah ne kana musu azumi kana musu sadaka da zakka sai an je kiyama zuwa bude su to ladan ka dinga debo ana biyan bashi haka manzo Allah ya kuma la yadin kwani da so da kai kuka ka tuba kuma illar wannan zalunci in ka tuba ma sai ka mayarwa da wanda ka zalunta kai su raddul mazalim sai ka mayar musu kai su zunubi tsakaninka ga Allah ne zaka tuba Allah ya karɓi tuban ka shikenan amma in dai cutar wani kai ko cin mutuncin wani wallahi sai gane ya biya ya masani ya uwa na masu albarka irin wannan abubuwa sun fansama a wannan zamani sai dai abin da kaji kawai abubuwa da yawa ba za ka ji su ba ko mu sani cewa shi zalunci da ta'addanci iya zama mafi muni daga cikin kaba irin zunubi wa min a'zami dhunubi wal ma'as iya cikin mafi girman zunubi da sabon Allah wa min adilla daga cikin dalilan da suka sa aka girka wannan magana Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ya kuma su imani kar ku ci dukiyoyin junan ku da barna ita barnan nan ta shigo ta kowane irin yanayi sata ce algus ne ha'inci ne riba ne karbar rashawa da hanci ne wane ne wane ne duk ya shiga cikin bil batil to Allah ya ja kunne ya ce karmi illa an takuna tijaratan an tarabbil sai dai kasuwanci na halal wanda aka samu ya rijejeniya kasiya na siyar ka samu riba a kai da na samu riba a kanka to wannan halal ne ba matsala ba sai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum karo kashi kawunan ku inna Allah kana bikum rahima Allah game da komai jin kai ne mai rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hajjin ban kwana da yi yake kutuba wa mutane a arfa da mira yake kutuba ga al'umma yake cewa da su yake cewa wa fi min al-yawm al-aid inda ijma'u al-khalq al-azim lokacin da al'ummar duniya duka suka taru a guda daya yake cewa inna dima'a ku sani jinanan wa amwalakum da dukiyoyin wa aradakum da mutuncin ku alaikum haram haramun ne manzala da kwana 83 buga fa ya koma ga Allah yake wannan wasu dukiyoyin ku jinanan ku mutuncin ku haramun ne yace ka hurmati yawmikum haza wa fi shahrikum haza wa fi baladikum haza kamar yadda maka take da alfarma kamar yadda ranar arfa take da alfarma kamar yadda watan zulhijja yake da alfarma haka duke dan uwanka take da alfarma haka mutuncin dan uwanka yake da alfarma haka jinin dan uwanka yake da alfarma inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan fa yaqulu hal ballagatu yake cewa jama'a na ida sako na isar da sako suka ce bala ya rasulullah manzon Allah ka isar sai ce fallu ballig shahidul ghaiba wanda yake nan ya sanar da wanda baya nan haka manzon Allah yake Allah ka shaida mun ji abin da manzon Allah yake kuma mun isar kuma kuma duk wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba jinin ku dukiyar ku mutuncin ku haramun ne ku kiyaye wannan in kuna so ku gamu da Allah lafiya manzon Allah bayan ya faɗi wannan rawin hadisin abdullahi dan abbas yake cewa fariyar fa asbahi la sama sai daga hannunsa zuwa ga sama yake cewa allahumma shahad allahumma shahad allah ka shaida allah ka shaida allah ka shaida sakonka na fada sakonka na fada haka manzon allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ba wata qadiya da manzon allah ya girma babu ta qadiya da zai ce allah ya ce ai kaza ya maimaita ya ce allah shaida ya daga hannu ya ce kun shaida a fada wanda bai zo ba sun ce a qadiyar nan manzon allah irin wannan sa'a ƙaryar dukiya da mutunci da jina don mazan Allah yi wannan domin ya yanke hanzar ya samu uzuri a gaban Allah subhanahu wataala iya shaidar da ubangijinsa akan cewa shi ya isa da wannan sabon akan dukiya mazan Allah yi wannan sallallahu alaihi wasallam masani ya uwa iya daga cikin cin dukiyar haram wal udwan ala nas da ainihin wannan ta'addanci wa mutane a cikin wannan cin dukiyar al'umma da haram da ta'addanci akwai shiri mai girma walfasadul kabir akwai barra mai girman gaske wal ikilal bi'am za a nemi aminci a rasa cin al'umma in ha inci da cin dukiyar al'umma yawa to za a nemi aminci a rasa waja'alan nas bi khawfin da'im mutane za su fara cikin tsoro dawwamamman tsoro kowa bai yadda da kowa ba wace irin rayuwa ce wannan miji bai aminta da matarsa ba mata bata aminta da mijinta ba yaro bai aminta da ubangidansa ba ubangida bai aminta da yaronsa ba to ha'inci ne ke haifar da wannan ha'inci yake haifar da wannan aboki bai aminta da abokinsa ba malami bai aminta da ɗalibinsa ba a irin wannan rayuwar duk irin wannan sun tabbata nawa ake haɗa baki mace ta haɗa baki a kashe mijinta nawa ake haɗa baki da yaro a kashe uban gidansa ba zai kirgu ba kuma duk akan dukiya ne duk akan wannan dukiya ne duk akan sarki in ka ɗau ɓarnar da ake a yanzu kashi 85 ko 90 wallahi akan dukiya ake yi ta kashe-kashen kai shirka binne-binne tone-tone duk akan dukiya ake yi kuma ƙarshen dukiyar nan ko ka mutu ka barta ko ta ƙare ta barka ɗaya biyu da dama ba wanda zai tafi lahira da naira ɗaya babu shi babu shi duk abin da ka bari hanyar da ka zo haka zaka tafi an haife ka ba komai cikinka haka tinki ka faɗo to wallahi haka za a ma tsira da lalle ka da likafa ne mai da kai rayuwa ba abin da zaka tafi da shi na san wannan ka san wannan kar ka tada hankalinka kuma abin da Allah ya tsara na rabon kaje wala sai ka mallaki za ka mutu ba wanda zai ci ma naira ɗaya a rayuwarka loma ɗaya ta ka ba za ka bar ta duniya ba sai ka ci za ka ci to mu sani ya uwa irin wannan zai haifar da tsoro wa ta'abu da'i da wahala ana samu amma ba a huta ba wa kala tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yake cewa wa man yudlil wa man yadlil minkum nuzqiu azaban kabira duk wanda ya zalunci a cikin zan dandana mai azaba mai girma Allah yake cewa wa zalimuna malahum min waliyyin wala nasir azzalimai ba su da mataimaki ba su da masoyi a lahira a gobe alkiyama masani ya kuwa fa haza yubayyinu lana azimul qatr a izamu qatr alazim wannan zai bayyana mana hadari mai girma fi amwali fil amwali wad dima wal ard a cikin abin da ya shafi dukiyoyin mutane da jinanansu da mutuncin su wal ajsad da jikkunan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ittaqu zulma fa innahu zulmatun yawmal qiyamah ku ji zalunci domin zalunci ya zama duhu a ranar alkiyama cin dukiyar mutane da barna hadarinsa ga ɗaiɗaikun mutane iya da girma fasadinsa ga mujtama'i unguwa ko yanki iya da girma ma wa qatihi imru'un ba ɗan adam ɗin da zai fada cikin cin dukiyar mutane da zalunci sai Allah ya shafe masa albarka a lafiyarsa ba za ta yi albarka ba lokacinsa ba albarka arzikinsa ba albarka iyalinsa ba albarka rayuwarsa ba albarka duk mutumin da ya cakuɗa da wannan ba sai Allah ya sa mai hijabi Allah ba zai karɓi addu'arsa ba wa zahabar muru'ata ko mutuncinsa sai ya zube wa fasadin akalahu sai halayya sun lalace wa naza'a haya'u sai an cire kunya daga ransa wa sa'ad mambatu duk abin da ya shuka ba zai albarka ba wa kasara fi duniya sai ya tabi a duniya sai ya tabi a lahira da'ul kathir jinya ce mai hadari cin dukiyar mutane da banda tana sabbaba halaka da tabewa ga al-mujtami'at da unguwa ko society wa yufsid ahwaliha iya barnata iya ruce halayyar mutane ta kirki wa yunshiru zulum fiha iya yaɗa zalunci a cikin al'umma Allah ta'ala ya cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya kubayina masu imani ku ji dada dan abubuwan da muku arzikin sa inji Allah washkuru lillahi in kuntum yawta'malun ku gode wa Allah in kun kasance shi kade kuke wa bauta kar ku ci haram ku ci abin da Allah ya muku arzikin sa kawai sai ku mutu ku zauna lafiya Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya riko da hannuwan mu Allah ya gyara halayyar mu Allah ya ba mu haƙura da rabin da ya yanka mana Allah ya mana arziki na wadatar zuciya Allah ka hana mu ka hana mu ka hana mu cin duki junanmu ba da yarda da amincewa ba Allah ta'ala ka kiyaye mana mutuncin mu Allah ka kiyaye mana addinin mu Allah ka kiyaye mana rayuwar mu ya ƴan uwa mu ƙara matsawa da addu'a ba abin da yake hannun mu yanzu da ya rage mana illa addu'a ana kokarin yin zabe a wannan ƙasa nan da ƴan kwanaki babu abin da yake gaban mu mu takaita surutu me wata addu'a surutu ba abin da zai mana analysis duk ba abin da zai mana mu matsa ta addu'a akan Allah ya ji tausayin mu ya mana arziki ya ba mu shugabanni na gari wanda shi Allah ya yarda da su kuma ya zabe su ba zabi mu ba dabaran mu ba Allah ka shiga al'amuran mu ya Allah Allah ka tausaya mana Allah ka meka mu hannun mai tsoron ka mai jin tausayin mu ya Allah Allah ka danka mu hannun wanda ka yarda da shi kuma Allah in ka bashi ka masa jagora Allah karka baki da dabararsa kowa ya sa Allah muna roƙonka tun daga sama har ƙasa Allah kai mana zaɓi mafi alkhairi Allah ba mu da dabara ba mu da wayo Allah mun kaskantar da kai zuwa gare ka Allah ka zaɓa mana abin da ya fi dacewa gare mu ya Allah Allah kai ga cikin tsarin mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah muna roƙonka kai mana jagora a kasar mu ka bata lafiya ka ƙara mana arziki da zaman lafiya Allah ta'ala majinyatan mu ka warkar da su ka ba su lafiya waɗanda suke cewa musu addu'a game da jinyoyi Allah ka ba su lafiya game da bukatun mu duka Allah ka biya mana muna ƙara addu'a ga kaka uba gare mu a shek usman isa taliyawa muna tare da shi ya kama na ziyara muna mai adon allah ya kara masa lafiya ijtihadin da ake wajen da'awa a wannan ƙasa duka allah ta'ala ya karɓa ayyukansa tun da ƙarfi da ƙuruci ake har yanzu ba a daina ba allah ya sa a je gaci lafiya allah ya amshi ayyukan da ake yi allah ta'ala ya kiyaye makircin shaɗan allah ta'ala ya mana arziki da bin sawu irin ku allah ta'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya duk al'ummar mu da muka rasa allah ya ji kansu allah ya gafarta musu Allah ya tsare mu ya tsare mana mutunci mu da al'ummar mu Allah ta'ala ya shirye da mu da zure mu dora mu a tabarki mare da shi mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'anim wa akrim ala hadha an-nabiyil karim Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qum ila salatikum yarhamuni wa